shafi na talatin da uku harful mim bismillahir rahmanir rahim madinatu mahil kubri wal ari wal rijzi madad dar fiha qala تذكرتها لها أني مقيم ببارس عنهها بأرجزي أراني إذا ما جئت طيبة زائرا يقربني قربا في أكرم خلق الله يا أرماد ما ترى لزور كلام كل ما أنا ومن وإنك مكتار الإله وملجأ الأوالم من جن في عظيم عظيم الخلق والجود والعذاب ذا الهم ثم كسرك وعنده شل أقطاب يوما بمشهد أراه فيوليني إلى آدم القدسي وعبت لكل المادهين شفاعة وهل يقبل المهمود تشفيعهم ليسي ألا إوجي أرجو أمور ما شفاعته الأمين لمن عليك صلاة الله ثم سلامه رك مقبول حرف الميم شيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي امين يتي حرف الميم مدينة yace kaga birnin garin mahil kufri annabi mai shafi kafirci wal'ari da abun kunya warrijzi da kazantar zunubi da aibi na madad dahari wato fiha a cikinta ne qurratul aini nake samun sanyin idaniyata wan nafsi da kuma sanyin zuciyata madad dahari ba ta kazzama wato shi yana ga maka a cikin madina ne yake samun sanyin idanuwa a cikin madina ne yake samun sanyin zuciya domin madina ita ce birnin garin annabi mai shafe kafirci da abun kunya da aibi duk mutumin da ya abun kunya ko ya aikata aibi to ya doshi annabi kawai yanzu zai dawo bai taba aikata wani abu sallallahu alaihi wa sallam zakartuha ina yawan tunanin wato birnin garin madina wal halu alhali kuwa anni mukhayyima cewa ni mukhayyimun na kafa hema bi barisa a ƙasar Paris anhuha ina dosan Madina da zuciyata li amhu bi harisi dan me rij- wato li'amhu domin in shafi rijisi ƙazantar zunubina da aibina biha da albarkacin Madinatul Munawwara wato ina Paris amma zuciyata tana Madina hankalina duka yana ya doshi Madina
arani ni ina ganin kaina idza ma jitu taibata tun zahiran lokacin da na zo madinatul munawwara mai daɗin ƙamshi za'iran ina mai ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam yuqarribuni to zai kusanta ni urban wani irin kusanci yatimmu bihi urfi ƙunshi wanda natsuwar zuciya ta ya timmu bihi zai cika da shi a gani ko ni abin da nake gani kenan duk sa'an da na zo ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zai kusanta ni kusancin da zuciyata za ta samu natsuwa da wannan kusanci
a akrama khalqillahi da kar baka dauka ina nesa da annabi ne muna kusa bari ma in mai wani irin kira da zaka gane gani gashi a akrama khalqillahi ya annabi mafi girman halittar Allah ahmada bushra isa ma shine tara malam ahmad ahmad mafi godiyar halitta
ma tara li zaurin wai shin me kake ganin ya kamata a yi ne da zaurin ga wannan bawa mai ziyara sala wanda zuciyarsa ta wofinta min kulli ma'anan daga dukkan halittar da ba a iya ganinta da ido wa min hissi da kuma halittar da ake ganinta da ido ba ruwana da kowa da wanda ake ganin da wanda ba a gani ba ruwana da su sai kai kawai
wa innaka domin cewa kai muftarul ilahi kai ne abin zaɓin ubangiji wa malja'al awalimi wa malja'ul awali kuma kai ne mafakar talikai min jinnin mafakar talikai talikan nan daga aljanu safiyin waɗanda boyayyu ne ba a iya ganin su wa min insi da kuma mutane waɗanda suke ana iya ganin su kuru-kuru kowa ne da kai ya fake
azimun annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne kwarai azimul khulqi kuma mai girman ɗabi'a wal judi da baiwa wala ta da kuma kyauta bihi da albarkacinsa ne zala hammi dukkan bakin ciki na ya gushe summa kasri sannan karyata ta ɗoru kazabusi da kuma tsananin bakin ciki na shi kuma ya kawu saboda shi tsananin bakin ciki na ya kawu saboda shi
al'aqabu manya-manyan kudubai wa inda hisha idan suka shiga ɗimuwa bi mashhadin wato a halaran maganar zati yawman daidai da rana ɗaya arahu to zan dube shi fayulini sai ya ɗaukaka ni ila azamil ya kursi dora na akan mafi girman kujera an gane ko halara waliye sun ɗimauta sun rude sun shiga hayyaci to yayin da suka shiga ɗimuwan nan suka fita hayyaci kamun su dawo hayyacinsu sai annabi ya dora na akan kujera da sun farka sai su ganni ni ne a kujera to fa hmm.
wa habta shafa'atan wahabta ka yi baiwa da samun shafa'atan ceto mai girma li kulli ga madihina dukkan masu yabo a gare ka wa hal waishin ne sauraro in tambaye ka al mahmudu waishin ne sauraro in tambaye ka shin kana ganin zai yiwu almahamudu annabi wanda yake abin yabo sama da ƙasa mai yawan godiya ga Allah yaqbalu tashfi'ahum zai karɓi ceton masu yabo gare shi laisi amma ni bai karbi nawa ba ta gana ganin zai yiwu wane mutum ala iwaji to arju arju ina kwaɗayin fatan samun umuma shafa'atil amin wato gamamman ceto gamamman ceto daga annabi wanda yake amintacce
ala iwaji
liman ya hawal ubaida na'am ina kwaɗayin fatan samun gamamman ceto wato daga annabi wanda yake amintaccen Allah liman ya hawal ubaida ga dukkan wanda yake son wannan bawa barhama abdullahi min al-insi daga cikin mutane abin da yasa ce gamamman ceto kar a ware a ce ai kaza yake yi ko kaza ya aikata a a cece shi kawai
ala iwaji tare da na san cewa ni ma dai karkatacce ne kaji kaji ba
wai ladabi ne ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam eh a basa karkata ta a ta to kai ka karkace kuma kana neman a ce ci karkata ni ma na san ni karkatacce balle ma ba annabi bane zai faɗi haka eh dai makiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai miƙewa shehu miƙewa manzo Allah in har aka zagi shehu da cewa karkatacce ne kamar an zagi annabi cewa karkatacce ne. jagora a cikin addinin annabi irin shehu Ibrahim masoyin annabi irin shehu Ibrahim in annabi bai kula da shi ba ya zama mai kakke to waye annabi kenan da yawa mutane sukan so su yi zagi ba su san zagi yana komawa ga shugaba ba ne wallahi a hatta a cikin ɗari akwai mutanen da in kan zaga shi ibrahim kan zaga ƙaunarsu da shi da damuwarsa da su in har bai iya gyara su ba bai zama komai ba saboda ka idan za ka yi kiyayya ko kai za ka yi zagi to ka lura zagin nan in na zagiwa ne zagin a kansa kawai zai tsaya ko ko zai tafi sai ya dangana da manya saboda ka in ka taba shi ibrahim direct annabi ka taba kawai saboda irin kishinsa ga addinin annabi da kuma irin aikin da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in har bai zama yadda ya zama ba to annabin da ake wa aikin ya zama wake
alaika salatin lahi to salatin Allah ya tabbata a gare ka summa salamuhu da amincinsa fa amruka kaga umurninka maqbulun ai abin karba ne alal aini a bisa idanuwa war rasi da kaina baki da na dora a ido na dora a kai
دعوت إلى التوحيد لله وعده فكل سواه بالنهاية وبالأمس هو الكل منه والكل لا رب غيره فما سمى من فقه ولا سمى من أرض عليك صلاة الله ثم سلامه لأصبح لبل شم عليك صلاة الله ثم سلام لأصبع ميمونا حياتي كذا عليك صلاة الله ثم سلامه تجافيت عن أهلي جنسي عليك صلاة الله سلامه يتم الشفاء من كل بأس وفتن عليك صلاة الله سلامه سرعنا ووافيناك خير بني أمسي عليك صلاة الله سلامه فمنك إلى جمر حملك عليك صلاة ثم سلامه أحبك حبا لا إلى رمسي عليك صلاة الله سلامه فكل لخير لك في اليوم والأمس دعوت
da'auta ya rasulullah ka kira halitta إلى التوحيد ya zuwa ga kadaita Allah لله وحده zuwa ga tauhidin Allah shi kadai فكل سواه duk wani abu da kake gani ba Allah ba تم هائن to yana cikin gogewa ne وفي kuma طمسي yana cikin shafewa ne babu shi
هو الكل shine komai منه الكل komai kuma daga gare shi yake لا رب غيره babu wani ubangiji ba shi ba فما سم من babu كفر abin da yake kishiya gare shi ولا سم من kuma عكس babu abin da yake ba shi ba bai da abokin tarayya kuma babu wani abu ba shi ba عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه na amincinsa تحررنا ya rasulullahi ka yantar da mu من كل بدش daga kowane irin ruko na zalunci ومن حبس da kuma kowane irin wato ɗauri shi ma na zalunci kowane irin ɗauri na zalunci عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه na amincinsa لأصبح na yi wannan salati ne domin in wayi gari ميمونا mai albarka حياتي tsawon rayuwata كذا أمسي haka nan kuma in maraita mai albarka
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم na سلامه amincinsa تجافيت ya rasulullahi gashi na yi nisa عن أهلي daga farin iyalaina وصحبي da jama'a ta sahabbaina وعن جنسي da kuma kuma na yi nisa daga barin jinsi irina da wuya kaga wani bakin mutum a inda nake ya rasulullahi na yi nisa da halitta na shiga cikin jinsin da ba nawa ba saboda kai
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم sannan سلامه amincinsa الشفاء wato da albarkar wannan salati a shifa duwal waraka يتم ya cika من كل بأس wato waraka a shifa من كل بأس waraka min kulli basin daga dukkan tsanani ومن طمسي da kuma duk wani wato tashin hankali da damuwa يتم ɗan shafewar basira shafewar basira mu shiga cikin wani bala'i da basirar mu za ta dode to ya rasulullahi muna roƙo ka warkar da mu daga wannan wannan waraka kuma ya timmu ya cika gare mu
alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata a gare ka summa salamuhu na amincinsa saraina mun taho maka da daddare wa wafainaka kuma gashi mun iske ka har gida khayra bani hamsi ya biyayyen ya'yan ƙuraishu da kinanatu shune shune kumsi
alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata a gare ka summa salamuhu na amincinsa wa minka ilaji ai daga gare ka ne ilaji wato nake samun waraka ko marhamal ka ce zan qalbi samu maganin cututtukan da suke damuna
na marhamal qalbi ya wanda shine sinadarin maganin ciwon zuciya wan nafsi da kuma wato a ciwon rai baki daya ciwon zuciya da kuma ciwon ruhi
alaika salatullahi Zafin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه amincinsa أحبك wallahi ya rasulullahi ina son ka حبا
wani irin so nake maka لا يزال wannan so ba zai taba rabuwa da ni ba إلى الرمس har abin ne na a cikin kabari ba
عليك صلاة الله uhibbuka hatta hina fil qabri udfan shine ila ramsi
عليك صلاة الله Zafin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه sannan amincinsa فكل لي baki ɗaya na بخير الخلق wato baki ɗaya na na bayar da shi li khairil khalqi wato ga fiyayyen halitta dukkana jikina da raina na bayar da shi hadiya li khairil khalqi ga fiyayyen halitta lahu ra'su minni wal muhayya wa kalkali wa badani wa rijli wal fuadu wa ma huna wa salifati aw kahili summa janibi fa kulli li khairil khalqi bal hal mudahi ولا هلون ولا أولاد والصحب ثم ما هوى أن لي ملكا وما كان داجرا تسترت عن داري بالله محمد saboda haka komai nawa na ba annabi har masoya na duk wanda ya ce yana sona na ba annabi shi shi ne ma'ana fakulli baki ɗaya na jikina da ruhina da khairar halki na bayar da shi hadiya ga fiyayyen halitta في اليوم fil yau a yau والأمس da kuma gobe wato duniya da lahira na ba annabi kaina duniya da lahira
عليك صلاة الله ثم سلامه فبرهنه فيك من شمسي عليك صلاة ثم سلامه وتدرد أشكو للئين من القدسي عليك صلاة ثم سلامه وتستسل الخبث اليهود من الأنس وتهلك دجال اليهود وتهلك إبان وديانا لتولق وجوك قبلهم وتنيلنا بفضلك عليك صلاة الله سلامه أتيناك كشف الكرب واللوث عليك صلاة الله سلامه وآله وأصحابه باسي عليك مدى الأيام ما قادم مدينة ما هي الكهر والآر والرجز حفظ الدار العظيم to عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه amincinsa وبرهانه بي- kaga hujjojin soyayya ta فيك wato a cikinka أوضه hujjojin da soyayya ta take dauke da shi fika a cikinka a wabau ta fi tsananin bayyana min shamsi da hasken rana hujjojin cewa ni masoyinka ne ya fi rana bayyana sallallahu alaihi عليك wa صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه na amincinsa وتطرد ya rasulullahi ka kori أشكول ال- أشكول mutumin nan mai اللئينة suna ashkor wato shugaban kwamandan sojojin yahudawa
اللعينة wanda yake tsinan nila nan ne من القدس daga masallacin kudus
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم na سلامه amincinsa وتستاسل kuma ka timɗike الخبث azantar nan ta duniya wadda ta cika duniya da wari al-yahuda su ne yahudawa من ka الأس timɗike su daga tushensu
وتهلك وتهلك دجال اليه- وتهلك ya ubangiji kuma ka halakar دجال اليهود manya-manyan kafiran duniya su ne Yahudawa, وتهلكا kuma ka halakar, ka إبانا halakar da ibanu da وديانا dayyanu, فيكمل wannan manyan لأنسي Yahudawa ne fa ya kamulu li'unsi saboda natsuwar zuciyata ta samu kamala. In dai waɗannan suna numfashi Allah ni ba zan taɓa natsuwa ba, saboda za su dinga yi wa addinin ka zagon ƙasa. Shi Ibrahim ba abin da ke damun sa sai addini. Wani malami ne ma yake tunanin wasu mutane irin wani. waye za ka duba takardun zaka je na ambaton waɗannan shi ibrahim radiyallahu anhu duk abin da zai taba addini to damun sai shi ne yake roƙon Allah ya halakar da su saboda ya samu natsuwar zuciya ya samu kwanciyar hankali
لتهلك ya ce ya ubangiji wannan halakarwa da za ka yi ka fara daga najeriya tukuna Mm.
لتهلك أوجوك ka halakar da ojuku wanda ya zo ya janyo yakin biyafara nan قبلهم kamun ka halakar da yahuda ka fara da ojuku saboda na fi son najeriya akan kowace ƙasa
وتلين و- وتنيلنا kuma ya Allah ka ba mu نصرا taimako بفضلك shamilan شاملا wanda zai game dukkan kasashen musulmin duniya مثمر الجرس wato taimako wanda zai zama da shi mai yaya sai ya zama ya بفضلك tsari taimakon da za ka yi mana ya zama itaciya ta dinga haihuwa har na bayan mu masu zo su tsinka wato kai ta taimakon mu ba denawa بفضلك saboda falalanka عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه na amincinsa أتينا mun zo maka لكشف الكرب dan ka yaye mana bakin cikin da yake damunmu والهم da damuwar da take damunmu واللبس da rikice-rikicen halitta ka yaye mana rikici yayi yawa muna tafi muna wa addinin ka aiki makiyanmu suna tsaran mu kuma ka kiyaye mu daga wannan
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare ka ثم سلامه na amincinsa da وآل iyalan gidansa da وأصحابه sahabbansa ذوي الفضل ma'abota falala da والبأس kuma tsananin auren yaki idan sahabi ya rike ice ya rike reshen bishiya kai ka rike takobi kiran hindu ga yawa jini na wuce in kuka yi arba da sahabi sai kayar ka gudu ba sauki shi ba reshe ya rike kai kuma takobi wadda aka kera ta daga indiya amma saboda zafi da tsanani irin na sahabbai su ba sa juyawan ana yaki ana tsinke wuya kana ganin wani na shigowa kuma kuma annabi ne a gaba ana yaƙi yana murmushi wanda za ka yi faɗa da shi ana faɗa yana murmushi a yi tashin hankali ne ana raba mutane biyu ana tsinke wuya ana fasa cikuna amma shi hankalinsa a kwanci Hmm, sallallahu alaihi wasallam
عليك wato salatin Allah ya tabbata a gare ka مدى الأيام matukar ana kwana ana tashi ما قال خادم kuma matuƙar mai yawan hidima ya ce, مدينة Ka ga madinar nan mai daɗin ƙamshi, ماهي الكفر madinatu mahil kubri ka ga madinar nan ta annabi mai shafe kafirci والعار da abun kunya, والرجس ƙazantar zunubi da aibi, matuƙar ya faɗi wannan to aiwa annabi salati.
آه.
Haka kadri ya fi dari lazim, ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu, wa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu. يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجز أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شفيع له حق ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أسابي سند سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.